الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاشم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر والمدار العظيم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إن لنا بهذا المحضر والفائد بنظرة تأتي لنا بالزخر عن عبد الله بن مخلف الحارثي من حارثة الأنصار عن كما دقا شيوانا قال يتي لما سمعت الغنائم عند أكا تار غنيمومي كان فيها إبل أفي راكما أتكنتا ومتاع دكاي وأنقاع دفاتوشي irin wanda aka je ne aka yi musu ado amma wa'yansa a yi musu rini su ne wa'yannan fatocin an tsaro wasu yahu da kayayyakin sawa da kaga su kafirai Allah ya faɗa mana yadda suka fito batsaran da girman kai wari a annabi da aka yi wa duniya ga mu kurai sha'a mun fito abin da suka yi a da haka an fito da komai wasu yawon da kayayyaki haka sama halwali sai wanda annabi ya wakilta ya raba ya raba ta fada ala yusibu rajula wani ya zama yana samun ba'irun rakumi wani fasun da kaya irin kamar na shimfiɗu da abu ma'abu wa akara wani kuma ba'irani ya samu rakumi biyu wa akara wani kuma an tsaro fatoci na kayan kuɗi ya samu wa kanat zahamani raban da aka yi ala salasu mi'atin wa sab'ata ashara sahaman wato sab'ata ashara sahama rabo ɗari uku da goma sha bakwai kashi ɗari uku da goma sha bakwai aka yi to wa rijalu salatu mi'atin wa salatu da ashara su mazaje mutanen mayakan kwamando sojojin su ɗari uku ne da goma sha uku kwamandojin kaga yanzu gida ɗari uku da sha uku kenan sai kuma walkhailu farasani dawakai zoguna guda biyu khailu da farasu da suna ɗaya ne walkhailu farasani doguna guda biyu ne lahu ma arba aka askumin suna ko yanzu da karin sun hasilin da yana wajen yaki doki yana da rabon mutum biyu to yanzu kowane doki yana da rabon mutum biyu to a yanzu mai doki ga nasa guda ɗaya ga na dokinsa guda biyu uku kenan uku kenan To, yanzu ga dawakai guda biyu, kuɗi kenan, kuɗu ga ɗari uku da sha uku, ɗari uku da sha bakwai kenan ko? Yawwa, ɗari uku da sha bakwai kenan. Sai kuma samaniyatu na hari, akwai mutum takwas, lam ya hazu ba su zo wajen yakin ba, wa zaraba rahu rasulullahi sallallahu amma maza Allah ya buga an yi gida da su, ma'ana an yi rabo da su. Shi hamihin da rabansu, shauransu, wa uzurihim da ladansu sun yi wannan magana fa kulluhum mustahiqun fi badin kowannen su ya ya cancanta lada ya cancanta ganima a badar mun ce yanzu dai ganima ta tsari sai dai mutum ya gaishe iya waɗansu daga cikin kayan suna nan raguwa ta koguna da abu na annabi sallallahu alaihi wasallama amma lada kalibofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna iya shigar da mutum ciki yi ya kokari a cikin addini da ta'azzara fi badar to su wayannan mutane uku mutane takwas din salatatun min almuhajirina mutum uku a cikin su mutanen makka wanda suka yi hijira lafti la fasil ba sabani a cikin su inda na a wajen mu malaman tarihi yayi waki Usman bin Affan ɗaya dai sai na Usman dan Affan radiyallahu ta'ala anhu سيدنا عثمان يوا خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته رقية manzo Allah ya zauna da shi ya ji ya kyan manzo Allah sai ga Ruqayya matar sai na Usman matar sai ya ji ya a ce ah ya tsaya wajen mata kuma sai kyan manzo Allah ko mata ka gani mata kuma kyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Ruqayya ko ita ya ji ya manzo Allah yana can wajen badar matar za mu zo da magana wa matar ta rasu Allah ya ƙara yadda a gare ta yau ma kudumi da jibin harisa ranar da ɗan bishara ya zo ya bishara ya same su a baki a makabarta suna binne ne ko Allah ranar da mai bishara ya zo ya samu suna binne yan masu Allah sallallahu alaihi wa sallama to kai kenan wadal hatu bin ubaidillah da sayyidina talha shi ma daga cikin asharatu mubashirin da sayyidina talha wa sa'id bin zaid bin amr bin nufail da sa'id dan zaid bin amr dan nufail da wayannan guda biyu fa aka kuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aika su ya tahassata ne likira su je su yi rahoto tahassusi ka je ka yi binciken abu ka gani da idanka da kunnanka ana ganin da kana gani wannan shi ne ta hasu wannan ba ba gulma a ciki ga ka a wajen an ganka an san wane gashi nan yana gani da haka Allah bai hana wannan ba dan ba gulma a ciki wanda Allah yana tajassusi gulma tajassusi shi kuma bincike a koye wani ba Allah ya aka yi kaza kaza a koye ba a ranka ila ma baka je wajen ba ila baka san abin da dan Allah wala ta zasu amma ta hasusi Allah wannan an ganka an san wane ya gani wane ne amma wannan ke da baka zo wannan ba ma kai ta bin labarai daki daki ya aka yi kaza da ya ga wannan shine tajassusi amma ta hasusi wanda aka je shi za ki cewa da CID jasus saboda baka san shi ba ma ba shi da kama ba shi da abu ne a goye kuma shi ma a goye zai tafi daki daki daki daki amma wanda aka tura sai wannan kira amma shi sayyidina sa'adu a sayyidina ɗalha ba ba shi aka aika min fati sunan wanda amma akwai wannan zaizikin shi ma sayyidina ɗalha akwai magana da abin da baya nan yana can sham ya dawo ya zo ya tara an yi bada ya yi tafiya ne ya dawo aka waya amma dai wannan ya kusa je su gano labarin fataki balagal haura har suka zo waje da ake ce masa haura tsakaninsa da madina burdi takwas ne haura tsakaninsa da madina mul mun yi maganar adadin mul din jiya kamar mul ɗari da arba'in tsakanin haura da madina to can suka je zuwa su samu wannan ba wayannan su ne guda uku da ba saɓani a cikinsu in ji wake to ma'ana zai iya yawa wasu da akwai sabani a cikin kenan akwai sai na da afaru dan abi talib da afaru bin abi talib da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga masa sabon badar da ladan badar kaga yanzu hudu kenan zai iya kawo wayansu wayannan kenan ba sabani a cikin sai mutanen Madina to yanzu su dai mutanen maka muhajirai wanda suka zo wajen yakin sojojin da suka zo wajen yakin su mutum tamanin da hudu ne an buga wa mutum hudu ga uku ga sai na jafar dan abi talib yan su wasu hudu kenan ko da yanzu sun zama mutum tamanin sun zama samsanin da takwas sun zama samsanin da takwas akwai subaiha subaiha shi kuma ya shirin zai taho ya kai rashin lafiya ta kama shi sai ya ba wa a ba salamata kayan abin hawan da kayan yaƙi shi ma wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga ba yanzu mutum biyar kenan yanzu mutane ya shi su bai ana fashi a cikin yan bazar amma bai zo bazar ba amma lada ya kan abun mamakin sama bai ce tun da dai ban samu dawa shi kenan ba komai a kai ra'a to ga kayan da na shirya ga abun hawan ga kayan yaƙi ga lokuta wato akwai karatu da yawa da yawa a cikin yakin bazar da yan kuma ya dace su kawo amfani in za a yi wani abun alheri in ba za ka samu dama ba ba ba komai ka iya ba da motar ka ka iya ba da kudin motar ka ka iya bada kaza kaza shi kenan kai kaje sai yan kana da hali ko tafiyar jabala ce ta gaba ɗaya ce wannan kan da kai da kudin ka da amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da kawunansu an ko ba sai dalili to shi kenan za ka iya bada fita kaga yanzu abin da su baiha ya yi ke radiyallahu ta'ala yanzu mutanen madina mutanen maka muhajirai su tamanin da tara ne mutanen maka to sai wa'anda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga rabo ba su je wajen yaƙi ba daga mutanen madina su kuma ya ce su ma mutum guji ne ko akwai abu lubaba akwai abu lubaba abu lubaba bin abdul munzir bin abdul munzir da abu lubaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sarauta shi a madina shi sarkin madina kallafahu ala al-madina manzo Allah ya sarauta shi a madina wa asimu bin azir akwai asimu dan azir wani irin sadauki na shine hauni sarakuna suna da da da ayyan sojoji da suke Allah ya kiyaye mu amma sarakuna suna da ne tasa kai hauni shine zai wanda aka yanke hukuncin kisa to hauni ne zai dace maka takobin sarki din nan da yake ratsayawa wanda ake shawo kayyanka takobin hajji da qur'ani da wanda haka sarakuna suna rike wa'ansu abuwa da takobi da takobin hajji da kaza wannan takobin haure ake ba idan ita yake zaɓa kai to asimu kenan zuwan madina ne yana da ƙarfi shi ya manzalla yake sawa ya gasa kai ko kuma a sa sayyidina ali to wannan asimun shi ma manzalla sallallahu alaihi wasallam shi ma ya bar shi a madina sai shi ma ya yi ya bar shi a madina wa asimu bin addin da asimu dan addin kallafahu ala qubai manzalla sallallahu alaihi wasallam ya bar shi a quba ga lokacin gwamnan ne kafin ka shiga cikin madina ayar tana nan cikin madina kanta da inda masallacin annabi yake sallallahu alaihi wasallama mulku mulku to amma nan ko masallacin da aka fara musulunci da tsadan annabi manzo Allah ya fara sauka kafin shigo cikin madina tana da daraja nan ne farkon inda aka sauka nan ma masallaci ne mai zaman kansa kuma Allah ya sarauta shi a nan wa ahlal aliyati da kuma kabilar da suke da kabilar da suke kudancin kabilar da suke kudancin Madina ta manzo Allah ta kusa da kuma da Aliya din da diga hade da Kuba din da ya diga ba dan a cewa Hawaii ko da kabilar da suke na duk ya ya rada shi akan wayannan shine shugaban su Abu Lubaba Asim bin Adiyim wal Haris bin Hadib da Haris an Hadib kuma amara hu bi amri manzala ya hore shi da wannan wani ba wanda ya sani manzala ya yi mara magana a kunne ya gaya ma wani abu kawai an ga ya kama hanya fi bani amru bin auf amma dai aike ne cikin kabila amru bin auf sai wa kawatu bin jubair sai kawatu dan jubair shi kuma radiyallahu anhu kusira bil rauhai an taho an jimul wajen ayi da wannan ya nan ya kare lafiya ya kare shi kenan saboda Allah ya shi ba kuma kana da hujja ko ba gida والحارث بن الصمت صمت da harisu bin sammati shi ma wannan harisu bin sammati ya karye shi ma a rauha shi ma karyewa ya akan hanya ifan Allah su biyar sahabul to yanzu su biyar kenan ga biyar can ga ga yanzu mutum goma kenan mutum goma mutum goma kenan wa'anda sallallahu alaihi wasallam ya raba da su sun suna wayan suna dalili wa'anda ba so ba jaladan su da ganima duk gaba gida. Kuma waɗannan kaya kayan manzon Allah ne yanzu ya ga dama ya kwashe ba su ma ba wanda zai ce masa ya rasu Allah kaza kaza bari a ce ai ba su yakin ba ai ba su kaza kaza mun gode Allah da Allah ya kwata badar ya sa ta a hannunsa ya sa ta a hannun manzon Allah. Dan haka gashi nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ta rabon kayan da lada yanzu kaya ya kare amma har yau gadon badar na lada yana nan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hannun mazajensa ma'ana tunda ta Allah ce ta manzon Allah ce ayyo Allah na nan ayyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan yana nan yana rabon wa'annan wa'annan ya riga ya ba su wa'annan su ne yawa haulai wa'annan lafi lafafi ba saɓani a cikin su inda na wajen mu malaman tarihi وقد روي an rawaito أن سعد بن عبادة sa'adu dan ubadata mai kamar matsayin sai na umar kuma a cikin mutanen madina zaraba lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya buga mai kyauro sha ɗaya kenan bi sahamihi da labansa wa ajrihi da ladansa wa qala hina faraga min al-qital lokacin da manzo Allah ya gama yakin badar yana wajen bi badarin a badar din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la in lam yakun shahida ha ko je sa'ad bin ubadata bai zo badar ba ubadata laqad kana fi harakiba yana cikin fadayin yazo miciji ya sare shi kuma a cikin aikin badar din miciji ya sare shi ai shi kenan wannan yana da yana cikin fadayin yazo wazalika me ne labarin musaransa da mucije anna sa'adabna ubadata shi sai na sa'ad lamma akaza rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jihad yayin da manzo Allah ya dinga shirin zai fito yakin badar sai kana ya ci dural ansar shi ya dinga zuwa gidajen mutanen Madina ya hubbahu yana zaburar da su alal kujera ku ta jama'a kafa a zauna ba shi ya dinga zaburar da su kanu hisha sai aka sare shi wani abin ya tsare shi da miciji ko kula ba wani abu ya tsare shi fi ba a tilkar amakina a ba'arin waɗannan wurare fa mana abu zalika wannan ya hana shi da kuruji da fito ba fa zaraba lahu bi sahani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga masa rafansa wa ajrihi da ladansa to kuma bai fito ba amma kuma kayan yakin ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama takobi abdu za mu zo magana ta takobinsa kuma ya ba manzo Allah rigar yakin sa sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam zatul huduri zatul huduri da ce cikin da sai na sa'ad ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya raba ba wa ajri wa daraba li sa'ad ibn malik sa'idi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga wa sa'ad ibn malik sa'idi bi sa'adihi da rabansa kauransa wa ajri da ladansa yanzu mutum sha biyu kenan wa kana ta jahaza shi sa'ad sa'ad bin malik sa'id shi ma yayi shirin fitowa ila badar zuwa badar fama riba sai ya rashin lafiya bin madina da a madina fama ta kila ko bayan manzo Allah ya fito ya rasu amma shi dai bai da lafiya amma ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya rasu radiyallahu ta'ala anhu wa ausa ila annabi sallallahu alaihi wasallam ya wasiya wa yansa abubuwan zuwa manzo Allah idan manzo Allah ya dada ga yaki a ce abu kaza abu kaza nawa na bashi wasiya ya wasiya wa isa kuwa da Allah wanda raba ne rajuli manzala ya buga a wani mutum ina al'ansari daga mutanen Madina ba wani sunansa ba sha uku kenan wanda raba ne rajuli manzala ya buga a wani mutum hakara wani ba wani sunansa ba sha hudu kenan sha wa ha'ula'i wa'annan wa ha'ula'i al-arba'atu wa'annan guda hudun nan laysa bil mulita ma'in alayhi ba a haɗu a kansu ba kashi ma igin kamar yadda malaman sira suka haɗu ala samaniya ta abu takwas din nan abu takwas din nan to wa'annan kenan an yaquwa bin zaidin an abihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baraba liqatla badrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga wa waɗanda aka kashe a badar din ma su ma rabansu arba'ata ashar rajulan mutum goma sha hudu su da wanda suka yi shahada a badar mutum goma sha hudu ko sha biyar ko sha biyar sai mutum biyu kuma wanda da aka koma gida suka su kuma amma dai wanda aka binne kabarin su har yau yana na a badar wato su mutum goma sha hudu su ne waɗanda aka binne mun yi su dai amma saboda tsara albarka wanda suka mutu akwai wanda ya mutu a cikin Qurayshawa shine Ubay da Tibin al-Haris bin Abdul Muttalib wanda aka yi fito na fito da su su uku din nan to akwai sai na Ubayda daga Bani Zukura ta bin Kilal shi shi ba Hashime ne shi Ubay da Tibin al-Haris bin Abdul Muttalib eh kenan sai kuma Bani Zukura ta akwai mutum daya Umayru bin Abi Waqas dan uwan dan uwan Sa'ad bin Abi Waqas sai zushi malayu wanda ake cewa zuriya daini zushi malayu bin abdi amr ibn nabulata shi abokin alkawarin uku kenan sai kuma daga bani addinin kabilar sayyid na umar akwai aqil bin bukair shi ma abokin abin su ne sai mi hitabun bawan sayyid na umar ne biyar kenan sai daga cikin ƙabilar Harisu bin Fihiri akwai Safwanu bin Baiza, akwai safwanu bin baiza wayannan su ne mutanen maka mutane mutum shida sai kuma daga cikin mutanen madina daga bani amr bin aukin akwai sa'ad bin kai zaman akwai mubashir bin abdul munzir sai daga cikin kabilar haris bin al-kazarafi akwai yazid bin al-haris bin usuhumin daga cikin kabilar salama bani salama kuma daga cikin bani hiramin kuma haramin kuma kuma dan ka'abu bin gun jinnin kuma akwai umairu bin kumani bin jumush wannan umairu bin kumani bin jumush daga cikin bani habib bin abdi harisa ta bin malik bin abd bin bishari akwai rafi ibn al-mu'alla radiyallahu ta'ala anhu wannan shafi kenan sai daga wannan kenan sai daga cikin bani najjar yanzu ausu kenan sai daga cikin bani najjar kuma harisa bin suraka ta bin al-haris sannan kenan daga cikin sai kuma auku da mu'awwazu ‘ya'yan harisu bin rufa'a ta bin sawadi ko kuma abu na afra su ne ‘ya'yan afra da ake faɗa guda biyu yanzu sha hudu kenan sai akwai wani ƙaunin akwai ansata bawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ansata hadi din da ake cewa to shi ma yayi shahada a fadar kaga yanzu sha biyar kenan har da ansata in kuma babu shi su sha hudu kenan to sai akwai mutanen da aka dawo akwai mu'azu bin ma'isin ya zo da rauni daga badar din amma ta bin madina ta rasu a madina yana jiyar wannan rauni da aka rasa shi ma shahidin badar ne amma dai kabarin sa yana madina sai ubaidu bin sakani shi kuma bayan an dawo daga badar rashin lafiya ta kama shi shi kuma ya rasu yanzu dai mutum goma sha hudu manzala sallallahu alaihi wasallama ya buga musu saboda manzala bai buga wa bayi ba za mu duk bayin da suka fita manzala bai buga musu ba su da aikin kansu da ina manzala bai buga wa bayi ba sallallahu alaihi wasallam to da kuma mutum yanzu yanzu mutum goma sha ɗaya su ne ke na dai waɗannan abubuwa yanzu mutanen mutanen maka muhajirai su tamanin da tara da waɗanda aka buga wa ɗin da waɗanda suka so da waɗanda su so ba aka buga musu su kuma mutanen madina ansaru kashi biyu ne akwai ausu akwai kasarar su ne ansaru to su ausu da mutum hudu da aka buga musu a cikinsu da waɗanda suka zo sun zama su hamsin da bakwai ausu kazaraju kuma da waɗanda suka fito da wajen mutum bakwai da aka buga musu a'a ausu da wa'anda mutum hamsin da bakwai suka fito sai an buga wa mutum huɗu a cikinsu yanzu na wasu sittin da ɗaya ausu kasararsu da su wa'anda suka fito da yadda aka buga a sun zama ɗari da saba'in da ɗaya yanzu adadin mutanen badar da wa'anda suka yi yakin da wa'anda aka buga mutum ɗari uku da ashirin da ɗaya yayin da suka yaƙi da yayin da aka buga mutum ɗari uku da ishirin da ɗaya. Galibi dai a tarihi na sama-sama haka akan ce waɗanda suka yaƙin ɗari uku da sha uku, ɗari uku da sha uku, ɗari uku da sha uku. Amma ko a kirge wani ɗari uku, Ibn Hisham ɗari uku da sha uku, wani ɗari uku da sha biyar, wani ɗari uku da za haka. Allah ya yarda da su. Sunayensu da komai sai gashi nan mun faɗa a darasin farko ko na biyu ne wa'annan kenan to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara عن يعقوب بن زيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لقتلى بدر أربعة عشر رجلا manzon da sai ina ma ya ce shuhada wayannan shahidai ne amma dai duka an kashe dai ko manzon ya buga wa inda aka kashe a badar shahidan nan su goma sha hudu Allah ya kare ta ko tulubi badrin an kashe su a badar ala mai zubin al'adha sai da dan al'adha ya ce abdullahi bin sa'id bin kai maka ya zantar da ni ala shi kuma ya ce a kazana sama abi mun karɓi rabon babana allazi baraba rahu rasulullah sallallahu alaihi wasallama wanda manzon Allah ya buga masa ya bashi ma'ana ila kasama daga na'ima yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba ganimomi wa hamalahu ilaina uwaymu bin sa'idata wanda ya kama mana shine uwaymu bin sa'idata shi ya zo mana da rabon mu rabon babana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu baban nasu yayi shahada wannan kenan sai an abdullahi bin mufulifin daga abdullahi dan mufulifin din nan kala kami itu sa'iba na ji sa'iba bin abidu babata yukhbir yana ba da labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tsaya da amince Allah tabbata a gare shi ashaban lil mubashir bin abdul munzir ya buga kyauro rabo da mubashir bin abdul munzir ya shi ma ya shahada a badar da cikin shahidan badar wa qadima bi sahamihi alaina ma'anu bin adiy ma'anu dan adiy ne ya kawo mana labansa wa kanat al-ibn raquma sun kasance allati asabu wanda musulmi suka samu yau ma izin ranar nan a ranar badar ne aka bahira raqumi 100 wa kamfina bahira da hamsin ɗari da hamsin raqumi ɗari da hamsin suka samu wa kana ma'ahum yanzu sun samu raqumi ɗari da hamsin su kuma sun fito da raƙumi tamanin don suna da raƙuma ɗari biyu da talatin da ishirin ko da talatin kwarai da gaske su kuma suna da raƙuma ɗari biyu da suna da shi sun samu raƙumi ɗari da hamsin wa kana ma'ahum ajumu akwai fatoci kasirun mai yawa amalu bil tijarat da suka ɗauko dan kasuwanci in sun gama gubbiye musulmi kuma ai kasuwanci sannu baka nima hul muslimuna sai musulmi suka riba suka gani ribace shi Allah ya ba musu yawma izin alanna wa kana yawma izin wannan rana ta kasance fi ma asabu yana daga cikin abin da musulmi suka samu qadibatun akwai katif qadiba ana cewa da barko qadiba nau'i ne yana da nau'i amma ana shimfiɗa da shi kuma katif na shimfiɗa shi shi ne kafi akwai katin na shimfiɗa mu kuma a hausa mai zan kace katiba tafiya amma irin wannan abin shimfiɗa akwai katin na shimfiɗa shi kenan gari ya waye aka nemi katin aka rasa ba aka aka nemi katin aka rasa faɗala ba a zuhu sai ba a raunana sai ya ce malana malana lanarar kafifata ko ya ake ba a ga katin din nan ba ne ba a gani ba ma na ba rasulullahi illa a kaza annabi ne ya ɗauka kila annabi ne ya ɗauka kawai dan sarki ne sarki yana da kafin a raba ganima a sarautar sarki sai an ce ya ɗebi abin da yake wani al'adar duniya ce kuma har musulunci ya tafi a kan wani al'ada saboda ka tsaye ka wani abu sarki na so bala'i ya shiga sai an ce da sarki ba ba abin da kake so yana da sunansa wannan shi ma wanda yake nan yanzu shi wannan kaya na badar din nan na Allah ne da manzon Allah Allah ya ba manzon Allah yanzu manzon Allah yana da yancin ya dau abin da yake so kaga yanzu hukunci biyu kila ba da niyyar gulma suka faɗa ba kila kuma tunda Allah ya faɗi gulu gululi sata kayan ganima kuma kana lillahi inan yukan ya to a yanzu da niyyar munafunci suka faɗa ke suka ce lanara tunda da ba da haka ba da Allah ba zai faɗi sunan hatar ganima din ba ba ma zumana ba ma gani illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa akaza ai ai annabi ne ya dauka zama amma ko nan ba majoratin mutane ba ne rikicin sauran ƙungiyoyi ta musulunci sai su dinga ɗaukar hukuncin 'yan wa'annan 'yan tsarafin cewa dukkanin sahabbai hukunci da shi. ‘Yan dan wannan sun ce manzo Allah ya sa sallallahu alaihi wa sallama ya saci wannan katin ba kowa ne su ba ga sunan su ba a sani ba amma yanzu ga ɗan gani kashe ni ubansa gashi an kashe shi yana kallo ana jan uba kuma ubansa babba ne a cikin Qurayshawa babba ne a cikin ƙuraishawa amma bai sa ya kafurta ba bai sa ya yi kaza kaza ba amma dai badar akwai wa'azi da yawa da yawa da yawa ƙwarai da gaske yanzu da shi ne kwan haka duk abin nan da mutanen nan suka duk mu'ujizan nan ta ba ta haka ka ce sai na ga abu banza ne sai da Allah ya gaya mana ranar tashin kiyama kafirai za su ga Allah za su ga wuta za su ga mala'iku za su ga sikelin za su ga kaza kaza su ce ubangiji farji ina na amalta Allah na yadda mu duniya da aiki Allah ya ce wala rudu da adu ko na mai da su koma za su duk wani abin da suka gani banza ne ba zai yi kaza kaza da haka ake so mutum ya yi imani kafin ya ga komai ƙarya ce zai iya ya ga abin ma yanzu dai me ya ranar badar ɗin da an ga mala'iku sun sauka an ji maganar mala'iku manzo Allah sallallahu ya yi komai kaza Allah ana ce ya ɗau kafirsa da kuma sai waye kai in an ce ka a wannan ba su ba wai gujorancin su haɓe na wani Allah ya rauna na ne kuma mutum sahabai suna wani sahabi yana cewa wallahi ban taɓa sanin akwai masu son duniya a cikin wajen nake dukkan mu mun rugurguje shi nake dukkan mu mun yi fana'i ma ashe ban taɓa sai da Allah ya faɗa min kuma yi ridin duniya wa min kuma yi ridin akira ashe akwai masu son ba ki da sanin wannan ba kama ne da shi ba za ka ce wani ne za ka ce sai dai kai kai ce wa kanka shi hali sai dai kuma akwai alama mutum ka iya nuna alama Allah ya kiyaye barkan manzo Allah Allah ya kiyaye to yanzu kan ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya dauka fa anzalallahu azza ai nan da nan qur'ani ya sauka nan da nan wa ma kana lin nabi ila ai ba wani annabi ma da ya taba sata kayan ganima bare annabi Muhammad ne sabida me sabida wa man yazalu ya shi ma ganda yawmal qiyama sabida duk wanda ya saci kayan ganima sai ya zo da shi ya ai kuma ma maka sata to bare kayan kayan ganima ila ake zuwa har karshen aya wa ja'a rajul ikon Allah yanzu dai ga Qur'ani ya fitar da manzon Allah ba manzon Allah ya dauka to wai ina zai kai ni da shi kuka kwana da shi illa dai dare yayi dubu an kwana kila mai tsora manzo Allah wanda zai bi kila shi yayi bacci ya ce ban sani ba ko a cikin dare ya ji ya kore amma waɗanda idan su biyu manzo Allah ya kwana yana sallah yana karatu gashi nan kun gani ya koye a ina da duka baki da haka Allah ya shirya ikon Allah yanzu dai kawai ta kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu'minan sun yarda amma zai hana wayan su da ba zai hana ikon Allah wa ja'a rasulun sai wani mutum ya zo da safe ila rasulullah sallallahu alaihi zuwa manzo Allah fa kala sai ya rasulullah ya mai Allah inna fulana wani galla kadifata ya saci wani kafir fa na haɗu da wani yana binne wani kafir wani ya saci wani kafir fa sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ji a zo da mutum kai ka ji abin da wannan ya faɗa mai mai ta sai na ganka ka saci kafir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لك إذا كافر فقال لن أظهر أيضا أو كافر لذي آية هو يا من كذا كذا آية أما أنت فضل الله wanda yake zance da sama kaza kaza a ga ma'ana wannan bai san ma waye manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam dan da ya san waye manzo ya san wannan har an je ke gani ba abin da za ka iya koye masa ko kuma da yawa masa gaskiya ya san ka sai manzo ya ko ya san manzo Allah zai tsaya shi ko ala ayi hal Allah ya hana mu ba babba ne babba ne fa qala law afal wallahi ban dauka ba ya rasulullah kuma ya ce da manzo ya rasulullah ya ma'aikin Allah wallahi ban dauka ba fa qala dal sai wanda ya zo ya faɗe shi da shirya ya rasulullah ya ma'aikin Allah a taho man aka aka bi shi qala ilfi ruhabuna a haka nan ya rasulullah a haka nan wajen fa amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi ya ce haka ko hudira sai aka haka فهناك فالسكر جسد الحديث aka fito da abu aka fito da فقال قائل sai wani mutum ya ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah in daga zulul fulanin to neman man gafara ya rasulullahi a yafe masa ya rasulullahi marra kai aya biyu manzo Allah ya ce au miraran ko ya rasulullahi gafarta masa tun da yanzu ga abin da yana ya so abin ya shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafe shi ma kaga Allah ya sanar shi ba manzo Allah ya shi fa ya da mu manzo Allah fa qala rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da'una min ati bi jurmi Allah ku rabu da mu da wanda ya zo da laifi mutum ya zo da laifi a ta cewa a gafarta kaza kaza dan hada yayi kokari kan mai Allah ya sa mu a haka to amma ba laifi mutum ya kan a kayan wilan zambi kamar la zamba da amma mu kula badar kamar yadda muka faɗa karatu ne wannan karatun yana da amfani kwarai da gaske yanzu musuluncin na yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba iya badar din ne yake kallo ba hannan Nigeria hannan Kaduna manzo Allah yana kallo yanzu manzo Allah sallallahu ba iya wancan zamanin ne yake kallo ba har tashin duniya har mu na yanzu 2021 manzo Allah yana kallon ga waɗansu mutane musulunci zai kai har bayan mu har kaza kaza yan shi ko wanda ya sace wannan abu yake ta rigima shi ko ya dan wannan ranar ya dan wannan lokacin ya dan wannan kayan kawai yake gani ya dan washe mutumin da yake ganin wannan gaba zai tsaya yana rigima ko ko zai tsaya yana ta gafartawa da rashin gafartawa ko kaza kaza kaza kun kula ka dinga kallon nesa ka dinga kallon nesa sai kusa ka yi kyau dinga baki wannan ke kurabuta mu da wanda ya zo da da laifi kuma in haka abin ya zama wasa shi kenan kowa ma sai ya dinga yi ya ga abu ya lalace shi ya rasulullahi gafarta mu sallallahu alaihi wasallam wannan da yana kuma manzon da ya gafarta masa ba wa kanatul kaidu dawakai sun zamanto karasaini wanda aka fito da su doki ne sarasul limi idad dokin idad yuqalu laha safhat ana ce mata linkaya ko gudun ruwa saboda wani tana gudu kamar yadda mutumin da yake linkaya a cikin teku yake ko kamar yadda teku take abu wa farasin din zubai da doki na yan na zubai wa yuqalu ila ana cewa limar sadi ba zubai bane limar sadi la ya ana ne doki biyu fa kana mikdad yaqulu mikdad ya kasance yana cewa ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم إذن للفرس bisa hamayi mazalla ya buga wa doki sauro biyu rabo biyu wanda shahidi ga mahayin dokin kuma da ta hannu wannan daga cikin girman doki da alamar doki kuma shi ne abin hawa yanzu a ce mota wannan daga cikin girman mota a halara girman mota ga yan halara Allah ya hore mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallam biya yana da falalar babur yana da falalar kaza kaza Allah ya tafi abu yanzu in wanda a kafa ne mutum shi kaɗai zai tafi sai dai da yanzu in kana da abu za ka ɗau mutum ɗaya mutum biyu sun sami kenan ɗan mota ne za ka ɗau wajen mutum biyar mutum huɗu sun sami in jirgin ƙasa ne za ka ɗau wajen mutum nawa in jirgin sama ne za ka ɗau wajen mutum nawa Allah ya hore to darajar su ladan su daban da kuɗi za a raba ma darajar wanda yake da mota za ta zama wanda ba shi da shi ba sabida me sabida zai sa fetur zai sa fetur zai abu na ga wanda Allah suna ta gudawa gokuna rabon mutum ta biyu da shi ne zoji kaga yanzu da hankalin sai wajen sai yanzu tsala tsala ta wanda ba shi da zoji ai kyau shi a bashi da yawa mai siya yanzu dai duba wannan lantan ba ne a ba mai doki shi kuma saboda ya ji daɗin shiyar da shi wannan kuma zai sa wani ya kai mutum zai ya kokari ya samu doki mutum zai kokari ya samu abun hawa kwarai da gaske wannan kenan raja abu burkata bin yari akwai sa'ad abu burkata bin yari shi kuma ya dawo daga badar bi tarafi da doki amma bi tarafi doki ya samu doki a ganima kadi ganima hu yau ba badrin da ya da ya ribace shi ranar badar kana li zam'ata bin aswadi dokin zam'atu ne dan aswadi yanzu ya zamanto na abu burkata na abu burkata fi sahanihi a cikin rabansa yanzu ga wani ma ya samu doki a cikin rabansa wa asaban muslimu na musulmai sun samu min kuyulihin na daga dokunan kafirai asharata afrasu doki goma aka samu doki goma aka samu yanzu ga doki biyu da aka zo da shi zama sha biyu kenan Allah ya san doki nawa suka zo da shi amma ingarmun dawakai ma da suka zo da shi safiya doki ɗari doki ɗari suka zo da shi yanzu musulmi sun samu guda goma wa asabu la fursila abudu sun samu makamai da yawa wa zaharan da abubuwan hawa yana daga cikin raƙumi ɗari da hamsin din da doki goma ko kuma wannan dai abin da aka yi kintace ne ila ya ta haka tunda zaharu abin hawa zaharan da abin hawa wa kana jamalu abi jahal raqumin abi jahal yana daga cikin wanda aka ribata yawma idin fiha yana cikin ganima faganima hun nabi sallallahu alaihi wasallama ya fito a cikin rabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ribace shi falan ya zan inda ku ga kuma Abu Jahil din nan bai bushe ba yana wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zuribu fi iblihi manzo Allah yana barbarar rakuman sa da shi manzo Allah yana inda rakuman shugaba ne dan ga ingarma ne sai manzo Allah ya dinga barbarar rakuman sa da shi waya ga zuwa alaihi manzo Allah ya dinga fita yaki a kansa hatta saka kuma wannan shi zai bawa afirai haushi wato ma rago ma shugaban ma shi yake hawa hatta saka hu fi hadir hudaybiyati hadda manzo Allah ya taho umra ga annabi sallallahu alaihi wasallam kawai shi ya koro shi a cikin hadaya har shi ma za a yanka a cikin hadaya fasa ala hul mushrikuna ai fa ka bai ai ga ga rago Abu Jahil kamar abal haka ga raƙumin abal haka fasaraka da aje a gaya masa wannan raƙumin ba za ne je yanka shi ba an sa ana hulmushi rukuna sai kafiran maka suka tambaye shi yau ma'izin lannan aljama da ya ba su raƙumin nan na abu jahil jin da ake baɗi da su ma su ba shi raƙumi ɗari raƙumi ɗari annaban fansa sallallahu alaihi wasallam ba san annan ba sallallahu alaihi wasallam za su ba shi raƙumi ɗari faƙala sai manzo Allah ya ce laula an na sammai nahu ba dan mun ambace shi cikin hadaya ba yanzu mun ba wa Allah za mu yanka wa Allah fil hadi a cikin hadi Allah fa Allah da mun aikata amma yanzu wallahi mun riga mun ba Allah Allahu akbar abu biyu ya faru ya ba su haushi kuma ya nuna musu Allah ya fi ya ya fi wani ya ba su haushi kuma ya nuna musu Allah ya fi kaga yanzu dole su ta mutum da aka ba shi raƙumi ɗari a kan wannan raƙuma amma ya ce kawai zai yanka wa Allah to kaga yanzu wannan ma wa'azi ne abin da za ka ba wa Allah ka dinga ba Allah mai kyau layya ne hadaya ne kaza ne ba asara a ciki ba su dan abin da ka wulakanta ba kaza abin da ba za ka iya kai wa sarki kyauta ba ma ce shi za ka ba wa Allah wanda Allah shi ne sarkin sarakuna yanzu wanda Allah ya nuna musu girman Allah wa kana li rasulullah sallallahu alaihi wasallama tafiyin min al-ganimati manzo Allah yana da zaɓi abin da zai zaɓa a cikin ganima wannan al'ada ce ta sarakuna duk sarki ba za a raba ganima ba sai abu kare da mu a dakikancin mu da yau da wannan ai zalunci ne babba ya ce zai fara da zaɓen abubuwa a al'ada ce ku bar shi in kuma ba ku ga yana da ɗan wani abu da ya fi naku ba za ku girmama shi ba in ka ga rigarsa ta fi taka in ka ga motarsa ta fi taka in ka ga kaza kaza sai ga ana wulakanta sarki amma ka ga dai dan wani abu dan bambanci hatta rabbul izzati tabaraka wa ta'ala ranar kiyama zai bayyana ya ce da yan kiyama ni ne uban sai ba kai bane sai ba kai bane Allah ya ce a sake labulan al'arshi sannan ya bayyana a cikin jalala yadda muka saba ganin shugabanni da tashin hankali kaza kaza sannan kuma wanda ba su yi yadda tashin ba amma muminai sun riga sun yi sujada su muminai annaba da mabiyansu da muminai a jini sun yi sujada amma wa'ancan sai an yaye labule kuma sun ga Allah a cikin tashin hankali ce eh to yanzu kai ne ga ce kuma yanzu ba su yanzu kuma ba na kuma yanzu يوم يكشف عن طريق ويدعون الى السجود الا يستطيعون فهي كانت الله يشاف بيان ما تسجد فا وجن تفسير وانا ايه ذاك المعصول ذاك كذا كذا ودوله سي من الله شي ما يا يزافا تبدا النبي محمد النبي kuma sarki dole ya zamanto bare mai jama'a yana da dan wani abu da zai ciyar da jama'a nan tunda bakin su wajen su za su sauka tunda wani abu ne wajen su za su sauka dole ya zamanto yana da wannan za ka ga ba wai dan ya jirga shi ya ta koya ba ne inda ba kuma halinsa ne wannan a uzu bi lahi ce za ga yanzu a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rafan da ya yake yi kullum da kaza wannan ke to manzon yana da abin da yake zai zaba a cikin ganima qabla an yi kusama kafin a raba ganimar min ha shay'un wani abu shari'a ta yadda masa al'adar yaki ko al'adar ɗan adam al'ada sa'afa ɗan adam ta ba shi ta ba shi wannan sannan kuma kayan nan fa nasa ne Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi amma duk da haka ne saboda al'ada da haka aka karba an zuhuri daga daga imamu zuhuri an sa'id ibn musayyib daga sa'id dan musayyib ala su biyun nan sun ce kana fala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dau qarin wa'ansu abubuwa akan ganimansa akan rabansa sallallahu alaihi wasallama amfanin ganima na falutun kuma kyauta ko wata kyauta da su mayakan sahabbai suka yarda manzo Allah ya dauka ya rasu da dau dau abin da kake so yanzu mun yarda ma sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah ya dau sai fa hu takobin nan nasa zalka qari takobin da ake cewa zulfi qari zalka qari kan takobi yanda komai ya zama rikici tsakanin jama'o'i na musulci wannan takobi zan tsakani fakara abin da ake cewa fakara wannan fari na baya za ka ga takobi tana da fari tana da rami da bitsayanta iya tafiyar farin nan in farin nan ya je har bakin da ake cewa da su yawo su na tana da cewa su fita fada kun za ka ga rabi kun za ka ga sadaka to kila takobin saboda tana da wannan ramummuka a ciki amma karfe ne maganganu ne da yawa maganganu ne da yawa ila kuma ka ɗan karye can ƙasa tana da kaman harshe ita wannan wadda masu fim suke yi mai baki biyu da su ma ƴan uwanmu shi a suke mai baki biyu Allahu a'lam wannan ita ce zalfi an san mai ita a shi ta zama ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ranar kan da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ta yadda ya ba ta yadda kuma yan suna nan da yadda suka kera ta suka kera ta mala'ika ya zo da ita ta sa ta sa ta sa ta sa wannan kowa da iya iya imanin sa ne in zai zalfaka zalfaka ya yawa izin sannan manzo Allah ya ya dau wannan takobi wa kana wannan takobin ya zamo limunar bihidin al-hajjaj ta munar bihidin al-hajjaj ne ba wannan hajjaj ne sarki ba a wannan bakurai shi ne san jahiliya وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ya kasance adiga za ila badar ya zo yakin badar bi saifin da takobin da wahaba hulahu sa'ad bin ubadata sa'ad bin ubadata ne ya bashi wannan takobi yuqalu lahu abu ana ce masa abu sunan takobin kenan wa dirqihi da fitan da manzo Allah ya zo da shi shi ma sa'ad bin ubadata ya bashi zatul fuhul saboda fadinta ta ishi manzo Allah ake kiranta zatul fuhul sai na ce wannan cutar da kuma wannan to yanzu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu wannan tafi a yau da yawa kike ke cewa fasa mi itu dina abi sabarata na ji dan abi sabarata ya kula na cewa kami itu sali hadin kaisana na ji sali dan kaisana ya kula cewa kawai da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fito yau ba badin ranar badar wa ma ma abu sai kun bashi da takobi ba takobi tare da shi وكان أول سيف فرقاً تكون تقلده لمن ذا الله يراد يا شعوية سيف منبئ بن الحجاج إذا شوانا ذلك قال ذلك قال إذا شوانا فرقاً تكون لمن ذا الله يراد يا شعوية حكى وانا حديثي ganima ko yau ma badrin da manzo Allah ya samu ganima ta ranar badar wa kana abu usaydin abu usaydin ya kasance a sa'idi yuhaddisu yana bada labari فيما حدثني به عبد المهيمن بن عباس بن السحلي أقول ده شيء عبد الحميد بن عبد الحميد عبد المهيمن بن بن عباس بن السحلي يبا أن أبيه ده بابنسا أن أبي أسيد ده أبي أسيد وكان إذا ذكر ينزو Allah Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan wannan zirfi kare ya daga cikin abin da ya dauka ya dauke ta da wani abu wanda ya sa yanzu an gaya manzala a cikin kayan badar ya samu zurfi tsari zurfi tsari ko sannan ya samu raƙumin abuja yanzu ga manza da ba su uku ko su hudu suke da raƙumi ɗaya da shi da sayyid na ali da zaidudin al-hari sata su suke hawa in annabi ya hau ya hau ya hau aka yi ko mul uku ko abu ya sauka sayyid na ali ya hau a yi mul uku ya sauka sai ya hau a yi sallallahu alaihi wasallam. Ina da lahira ba ba kamar sa yanzu ga shi ya samu raƙumi. ya samu rakumiya kuma wancan dama rakumin na annabi ne ita ce sallah da sallah ita ce kasuwa ita ce kasuwa a ita ya hijira tun rakuminsa ne na hijira sannan kuma da ita ya rubuta amma yanzu alhamdulillah ga manzo Allah ya samu rakumi ba shakka sai na alma ya samu rakumi ya ya samu rakumi to yanzu takobin da manzo Allah to haka suka faɗa amma a tarihi akwai almasu wannan takobi da almasu dinnan an ce na baban manzo Allah ta rarrafe abin da ya gada a gida imma manzo Allah da fito da ita ba ko saboda tsufanta ko saboda da manzo Allah ya bata da tarihi Allah alam yanzu manzo Allah kila da fito da ita ba amma sun akwai almasu kuma har yau tana nan gidan tarihi Turkiya karfanta da komai akwai rubutu akwai sunan baban manzon Allah a cikinta. Abdullahi bin Abdulmutalib Abdullahi bin Mutalib sallallahu alaihi wa sallam wallalla sun ce wannan ita ce farkon takobin da wallalla sallallahu alaihi wa sallam ya gada masu tarihi sun kirke takobunan manzo Allah ta tsira takobi tara sallallahu alaihi wa sallam takobin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tara ga akwai al-qabiru akwai al-masu wannan waje ya gada ta babansa akwai al-mikizam akwai hatufu akwai battaru akwai kula'i akwai al'abudu wanda sa'ad ya bashi da akan hanyar su ta zuwa badar sai akwai zulfaqari wannan wanda manzala ya samu dinnan sai akwai ar-rasul yanzu zulfaqar zulfaqar ga ta an samu a badar a badar to akwai kuma takobunan annabi dawudu akwai takobun annabi dawudu uku a cikin wayannan takobunan annabi dawudu da hannun da ya kera su manzalla ya ribace su a yakin banu kainuka yahuda ne na nan madina yana daga cikin kayan gidan tarihin su ita a da shi takobin annabi dawud ce ita ce akwai hatfu sai battaru hatfu da battaru sai kula'i so yana su ne takobin annabi dawud hatfu an ce in ba mayakin gaske mai karfi ba zai iya barata ba kamar yanzu mutanen kano da suke tare da suna da takobin alu sarkin kano alu in ba mai karfin gaske ba kai mata haka dai ka bara ka karfin ka saboda nauyin sa to ita ce haka in ba mayaki da karfi ba wanda zai iya masa wannan wayannan takobin annabi dawudu kuma dukkan suna nan gidan tarihin turkiya a yau wayannan yanzu suna istanbul din nan tarihi din nan kusan wa'annan akwai wa'ansu a misira akwai kafofi kaman guda biyu ko ba akwai su a misira amma dai galibin ragowar su a ta wannan zulfiƙar tana nan a amma in dai wannan zulfiƙar ne da ƴan uwan ku suka tsera ta babu ita to ku da kuka faɗi tana ina sai ai bala'ika ya ɗauke shi ya kawo kuma shi ya ɗauke sai ƙarshen duniya za ta dawo to kowa ka girma masa a aƙidarsa ita wannan an ɗauke ta ƙarshen duniya in ko wannan zurfi tsarin ta zahiri wanda wanda Allah ya kara ita ita kuma tana nan kuma fikilan ga wannan ramukan na bayanta wanda har abu yanzu duk da suna a cikin waya za ka duka hotunan suna muna da hotunan su duka ba a cikin waya wa'annan su ne sai yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana an gaya mana sikansa na badar zatul hududi ita ya yakin badar wanda sahabi ya bashi manzo Allah ya tsalla ne yana da sike rigar karfe guda shida rigar karfe guda shida yana da zatul hududi yana da zatul hawashi yana da safadiya ko sa'adiya yana da fizza yana da basra'u ko basra'u yana da harnaku sallallahu alaihi wasallam ko wanda ya nema suna ko rawani ko riga sai ya yi mata suna sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin sunnan sa sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da to an ga wakili kamar wannan fasala da ya na ya kawo an karɓa daga Usaidi Usaidi wa kana Usaidi ya kasance idza zukira arqama bin abil arqami in aka faɗi sahabi arqamu bin arqama bin abil arqami wanda aka fara yin musulunci a gidansa aka dai babban idan aka faɗi wannan mutum kala sai Usaydi ya ce ma bu'usi minhu bi wahid ai bala'in da na samu ta hanya mutum nan ba ɗaya bane ba ɗaya ba ɗaya bane yadda ta same ni ta hanyar mutumin nan wannan maganganun sahabbai ne tsakanin su mun faɗa abin da suka iya faɗa da hamu ya faɗa yadda na samu ta hanyar wannan mutum ai ba ɗaya ba ce sai yuqalu ma huwa sai aka masa kai ko me ya faru tsakanin qala sai ya ce amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muslimina manzo Allah ya muru musulmai an yaruddu ma fi aike su dawo da abin da yake hannunsu mun yi wannan yanzu an ce kowa ya ɗau wani abu ya dawo da shi mimma aka zo min al-amfali abin da suka ɗauka na ganima قال قصيد يتي فردت سيف بن عائد المخزوني ni ku a cikin abin da na tara na na ɗauko takobin a'izul a'izul makazuni mutum da kafiri ne a'izul makazuni to na ɗau takobin sa idin dan dan a'izul makazuni wasu muskaitu sunan takobin almarzuban sunan takobin ta takobi ce mashhuriya takobi a tarihi akwai takobai masu shuhura har waɗansu ma an kera musu tatsuniyoyi da yawa waɗansu ma kila aljanu sun shiga cikin su waɗansu ma kila mala'iku yanzu ta manzo Allah yanzu a cikin wayannan jeran takobuna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƴan shi a sun ce rizqar za ka dawo ƙarshen duniya a hannun sa yana a halin sunnati kuma sun rawaito ruwayoyin su sun ce battaru ƙarshen mahadi zai bayyana da battaru takobi a hannun sa kaga takobuna da labarurruka a cikin wannan ruwayoyi da komai yanzu zulfin Allah a dawo ba taro idan mahadi ya zo ita zai ɗauka to haka za a ga jama'a bare kuma akwai ta koguna laraba suna da ita majusa suna da ita cana din nan ka zo bare indiya da cana dama su aka fi su suka fi kowa iya kera ta takobi hunduwa ne kira hindu kira hindu ga tana na yadda suke gwada takobunan da suke wata takobu za a ga an yanka roji da ita in aka tafi roji sai ga roji ya yanke sai ga baki da takobuna ne wa'yansu ma abin kamar aljanu ne a cikin su ko kuma mala'iku ne a cikin su kaza kaza to kowanne haka duk tarihi yanzu kowace al'umma gidan tarihi sai ga suke ga takobun wani hatta turawa yanzu takobin napoleon na abu takobi ce wanda aka sai daga wajen kudin da aka sai da shi ba na wasa ba yanzu muna afirka shagunan mu da takobin dan da takobin shehu umar rufuti wa jalla an kwanan nan faransa ta ba senegal ita shekara biyar kawai faransa ta ka senegal ita takobin ce shekara biyar ko su kuma ɗauki ta tana gidan tarihin faransa kaga duk waɗannan abubuwa kayan tarihi ga kuma wanzu Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma da ya kwashi waɗannan takobuna na annabi Dawudu da ya ce ba su da daraja ba sai cewa da manzalla ya ga shi kaɗai ne ya rike waɗannan takobuna na annabi Dawudu na annabi manzalla ya zama yana wajen sa don suna nan turkiya gidan tarihi suna turkiya mu ne yanzu wani irin karatu ya zo na banza komai an wulakanta shi komai an ce ba shi da daraja ba mu da sa'afa ba mu da kwalca da ake cewa ba mu da komai ba mu da wani abubuwa na tarihi kaza kaza ba su wa'annan suna nan hannun bayan Allah shi gaba ki da to wa'annan kenan to kaji yanzu wannan takobi na ibn al-aizul makzumi sunan takobin marzuban marzuban ila asalin tafasiya ila kaza marzuban sunan takobin kenan wa kana lahu qimatun takobin nan yana da daraja yana da daraja wa qadarun yana da matsayi takobi ne mai daraja mai matsayi wannan kenan ta wani karatu mutum ya ba Allah mutum ya zama na Allah amma an baka ba Allah ba ko matsayin abu banza ne yanzu shi ne ta goba ga shi na an make shi ba ne ta gobin ta masa ta ta masa daraja ko ba musulmi mumini arifi shi ne darajar take wajensa akwai maryam nuru wata bujuriyar labaran nan tana cewa burji khalifa wannan burji na dubai wannan katon gida na ana cewa burjin khalifa burjin sarki khalifa da ita kuma tana cewa khalifa kai ne burjin kai ne burjin ba wannan kasa da za a iya make ta kaza kaza ba dan adam daraja da girma na Allah da matsayi sai dai kuma siyasa sun a wajen Allah ne sai imani ne yake ba shi Allah ya mana kai ne daraja kai ne daraja kuwa ba dan kana dan gidan wani ba ba dan kai fari ne ko babba ba ko kaza kaza a'a tsoron Allah ina ina sama ku inna Allah ashqam mafi girman ku a wajen Allah ne tsoron Allah ya ba mu Allah ya ba mu barka manzo Allah sallallahu alaihi ana ta ana tara kayan tarihi ana tara kaza kaza ana samun abu ne karfi tarkon amma ai sun mai da shi waka wa'adatun nasu ne an yaso bi jawhari wa zai amma bi lafiyatin da dai fadi ko takobi lallai tana alfahari da karban da aka yi za a ce yawon jini na wuce a yanzu da kuma ɗauka yawon jini na wuce ke su taimaka to kuma yanzu in mai ƙarfi ya tsawon da ba ga yawon jini na wuce ba za ta aiki ba ba ta aiki ba to ka za ka wannan kenan to takobi ce mai daraja wa kan lahu qimatu tana da kuɗi takobi ce mai tsada ƙima ta kuɗi wa qadaru takobi ce mai daraja dinnan wa ana adamau an ya rushahu ilayya to shi kenan mazalla ya ce a dawo na zo da ita gaban mazalla mazalla yana kallo sallah da na ajiye dan ma ya san ni na ajiye dan an tashi ya dawo min da ita ya dawo min da ita an ya rusha ilayya ya dawo min da fa kallama rasulullah ai kai arqam ya ce da mazalla ya rasulullah wannan takobin muke su wa kana rasulullah shi ko Allah ya kasance la yamna shi an zai hana komai yusadu yas'alu da aka tambaye shi fa a dawo sai fa sanar da shi kudin su shi kenan ni da takobin nan da nan haji daya ka haɓa ba da bai manta bai manta ba ana cikin haka waka waka rajar waka rajar munayyili sai ɗana kuma ya fita ɗan yaro ya fa'atu yaro ne karami yaro ne karami fa ta malatu goro sai fatalwa ta sace shi zamanin su suna kallon fatalwa suna da fatalwa duk dai tarihin mawaƙa ɗin nan sun yi gul ko ju ita ce fatalwa to ana ganin tsada tana shiga to Allah Allah ne yanzu sai da duk ta gode wa ƴan amma amma ko mu tarihin mu ƴan kalma a ce akwai ƴan madabo akwai ƴan wace ce a janar da za ta fita mai kyau sai farkaye sun ganta sun ɗauke ta kan su je ka zama musu kuma aljana ɗin sai Allah ya tafi da waɗannan ba wai babu ba amma salatu ba ce da gauci ana akwai amma an riga in ka je inda duk ba wannan imanan ba wannan zikiran ba wanda ya karanta abin yana amma yawan karanta qur'ani na Allah duk wani abubuwan ko da su din in ba lamarin Allah in ba tsarki abu sai ga ba su tasiri ba suna nan kuma da tasirin nasu shi ne dai kawai magana to shi kenan kawai yaro na yana fita kawai ba ta tashi shi hata hata malatul guru sai ba ta ta dauke shi maza habar da ta da shi fa tawarraka su ta dauke shi a kuturin filbinta da haram a baya ya zama ta ta kama ta bayan da ya damfaru da nan filbinta kan tana gudu da shi ta kowa an ga ta tashi yaro tana tana gudu da shi amma dai yanda ida tafiyar ka da ko abin da zai nuna wannan ba mutum bane akila na abi usaidi da aka faɗa ka shi akila da aka faɗa ka shi wa ka uba usaidi da ba da labarin shi abu usaidi din sai aka ce masa wa kana fil jiran zalika akwai fasarwoyi a zamanin naku idan na ba yan tabi'ai akwai fasarwoyi ana na an ce ba ai kuwa kun zamanin mu akwai fasarwoyi ana suna ganin waɗannan abubuwa kuma tsarkin su na sahabbai suna ganin abu walakin na haƙar halaka sai dai ta halaka a lokacin da yake ba da ita ba a cika ganin ta yanzu ba. Kada iya ibni ibn al-arqami sai ɗana ya ga wannan mutum ibn al-arqami din nan ga fatar wannan tana gudu da shi. Faka asha ilai sai ya zura da gudu yayi wajensa. Ibni wa baka ya kuka mustajilan bihi yana mai neman kamun kafa da shi cewa ya tsere da shi ya dawo da shi waje na kaga shi ma yana tsan wayo yaron. faƙala sai alƙamu ya ce man dan alƙamu ya man an ta kai waye fa akbaru sai ga masa ni ne dan wani wani dan wani faƙala sun gudu sai fatalwa ya ce ana habina tu gaskiya ne amma ni ne renan ta ce to ita ne renan ta ce me ya kawo kuka din ko me ya kawo ki abu ko kuma ya ce to na yadda ke me renan ta ce amma mu koma gida yanzu ka tarar da yaro yana kuka a hannun mace ya ce ka taimake shi ka kwace shi ka ce a'a ya haife mu ne tare ko an ba mu sai ka ce shige ai ka ce a to mu koma gidan mu koma gidan da shi in su suka ba ki shi shi da nan ki dawo da shi kaza kaza abin da ya dace faɗa ke faƙala ana hazina ni ne renan da ce kala ha an kawai ya kawo da kai kamar abin da ya dace shi kamar abin da kamar babba ne ba wai babba bai laifi ba babba yana laifi amma ka zo kuma ka yi ta faɗa ko kuma ka tsora wa sauran babbunan shi ne rikici yanzu ka ce duk sauran sahabban manzo Allah wannan ya shafe su ko kuma ka yanzu an ka shi ne rikici amma ba annaba ba ne ba ka za ka haka Allah ya ce ne musu gafara wani man sabatana bi imani ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلا تجعل في قلوبنا غلا لله فكما كي تقوى سبا لا يا أبي تلقى تندقى عليه أما ولا أما فلها أن كل كوزة كي أبو بيد عليه شبا يشغل هذا الشيء كوي أبو بيد عليه شبا أبو بيد عليه شبا والسبيل يكذبها يا ابنها شاقر يا تجي والله تكون شيء تكون شيء قال يا تجي فلن أزد عليه دي أولي دي لو كيش وزي ما صلى haka ɗan nan na wayar ya halaka kuma ya bai ban labari ai da hanyar da tafiyar da almubar ya tafi aljanna ya zama kuma yana ya shi ma ya zama aljanna zama aljanna wata rajin min min dari haka kuma doki na ya gudu daga gidana doki na ya gudu farashin doki ya fita daga gidana ni doki na ne haka da arasa na hu raga masa ta tsinki raga ma dokin ta tsinki shi kenan doki ya gudu mukan iya gumu doki ya riga ya gudu fala ke hu bil gaba sai haɗu da doki nan nawa a daji da ake ce gaba akwai daji a nan aka yi wa manzo Allah mumbai nan wanda ya manzo Allah mumbai ya je yan ko kitchen da ya mumbai gaba kaza kuma yanzu a wannan zamani namu yanzu duk injinan Saudiya na masallacin manzo Allah duk injin da yake ba masallacin Annabi wuta da duk wanda yana can azaba ko mun nawa ne zai za su faɗi kila ko mun nawa shi kenan ya haɗu da dokin a gaba ana kiba ku wannan ai dokin wani ya hau sada kiba ya hau dokin a ta ila da naminar nan sai da ya kusa daga madina agala kuma yace dokin ta kwan ta ba ta ba ta kuma ta buta ta ba shi yanzu ta kawo shi gida dokin dokin mai ta ta buta agala minu dokin kuma ta taɓa ajewa daga wajensa فتعذر إليه يضرب يموت اللي والله أنا هذا كل شيء والله أنا حاولت قال إلا متزوجة إلا إلا أكما والله كل شيء أكما بود من يجينا الله يزام زمانا الله سجل وليني أما كده كما توجه حدي حدي دبا حدي دبا إيماني دبا وليني أما قال كما باع باع حالي شيء رضي الله تعالى عنه وكان كما kaza yake kaza yanzu mun uzuri ya kaba min hanzari ya kaba min hanzari annahu afala ne wallahi gudu sai daga wajena ala aqdir alai hatta sa hali yau da nake ba ku labarin nan inji abu sai ba samu dokin nan ba yanzu da doki da yaro da takobi duk ta hanyar mutum da Allah kiyaye a musulunci ma gaba ɗaya fa a gidan wannan mutumin kuma aka dinga shekara wajen shida ana yin musulunci a kai a gidan sa ka gani to ai ba ku ko ya da sai Allah ta'ala amin wannan ke to yanzu me yasa ya kawo wannan kisa ba ya kawo wannan kisa dan global ya kawo kisa saboda takobin yanzu ana faɗar takobunan da aka samu a wajen yaƙi wani zai ko wai wai ne za a ka a'a zancen takobi ne ya kawo har ya ƙara sauran abubuwa kan ma ba ma takobi ɗaya ya asara ba ya taɓa yin asarar kansa ba ta hanyar mutumin da ya taɓa yin asarar zuwa cikin kan ta hanyar mutumin da Allah ya kiyaye. Wannan wannan ke. Haka al'amir bin sa'adi da daga Amiru dan Sa'adin an abi daga babansa Sa'adin kale yace sa'altu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna Sa'ad yace na ta ina tuwa kasu na tambayi manzon Allah sai fal asibin munaf asibin munabbai a takobin asibin dan munabbai yau badr ranar badr fa a dali sai manzon Allah ya bai sai Rasulullahi ni takobin wani nake to da na tambaya manzo Allah ya bari ita sai aya ta sauka ya tsaro naka alil anil lafaz lil lafaz lil lafaz kaga yanzu kuma shi a maganar sa ya tsaro naka anil lafaz saboda tambaya ta ko mun sani amma gaskiya ga yanda muke karatu jiya kuma shi ya fi kuma dalilin saukar amfani sababin nuzuli dillin gaban tafsirin za a cewa sahabbai ne suka yi rigima akan ganimar ranar badar sai Allah ya fashe ta daga hannun su ma tabaraka wa ta'ala duk da baki da wannan shine abin da zaka ce suna faɗa saboda yanzu shi ma ga wannan tsawon Allah da ya faɗa ana gani kana wa akaza rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce wa akaza rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kada sai hana قالوا suka ce wa akalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma malik hazab manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya ebu bayin da suka zo yaki cikin ganima an tun daren farko ai an kamo bayin su zo zo iban ruwa manzo Allah ya ce amma ba za a raba hadda bayi ba manzo Allah ya zo yanta yan adam ya zo yanta yanzu bawa an kuma raba shi an kuma mai da shi ba ne aka yi wannan na'am amma ya zama hannun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ta dala shi bawa ne shi da ne ba a wata rana ma dai manzon Allah ya yanta kai ko manzon Allah da yanta ka sai kai bawan manzon Allah ne aka gani dan sai bin ne har da ta waye da ake manzon Allah bai raba da su ba bai raba mutanen ba ya zuci ya rike su a hannunsa sannan su kuma bayin musulmi din da suka zo yaki su kuma manzon Allah bai raba ya ba su ganima ba ya raba ya ba su ganima walam yasallahu talata abu to akwai bayi uku wanda suka fito yakin matsala da ba su gani ba gulamun da hatib bin abiban sa'ada akwai yaron bawan hatib bin abiban sa'ada wa gulamun da abdurrahman bin auf akwai bawan abdurrahman bin auf wa gulamun da sa'ad bin mu'az akwai bawan sa'ad bin mu'az ne kamar sai na abubakar a cikin mu'az shi a cikin ansar to shi ma wanda Allah akwai bayin sa yanzu ga wanda shi ne ma bayin fursunorin suke hannunsa shi ma bawan manzo Allah ga zai ga kuma bawan da yana kuma shi an kashe shi ma to kuma abin mamaki sun ce manzo Allah ya buga kyauro da duk waɗanda suka yi shahada to kuma hada ba bawan da yana ba to amma shi kuma gashi an bashi kuma ya to wannan wannan kenan wasu amila shukuran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗora bawansa mai suna shukuran sunansa kenan gulamun nabi sallallahu alaihi wasallama bawan annabi sunansa shukuran kuma zalla shi ya tsora shi shine wanda aka danka fursunoni alal asra a bisa fursunoni fa a azauhu sai suka zama sun bi shi duk abin da ya zama yana sarrafa su wayannan shugabannin Qurayshawa ne suna ganin suna shugabannin duniya saboda ma manzo Allah sallallahu alaihi nuna tun da ba ma na Allah bane ba kowa bane ba bawa ba ya danka wasu a hannun bawa ba ga ga kayan ka nan yanzu kai ka kora su har Madina duk da baki da ikon Allah kuma suka bi shi ma lau kana hura kai ka ce dani kuma babba kun san yanzu da sun dai wani abu za a ce a dafa kansu ai ba rasu bawa ko ma asaba wasu makasani wannan an amir bin sa'adin an abi kala ramaitu yawma badr sa'ad bin abi wa qad ke fa na ya harbi ranar badr na harbi suhaila bin amr suhail dan amr da badara kallancin larabawa ne shine kallancin larabawa kuma babba ne a cikin ko minista ne daga ministocin larabawa shi aka turo ranar hudaybiya ma shi aka turo ranar hudaybiya ma aka yi sulhu hudaybiya ce wannan shi su haidu din nan to sadin da ya zo bada sadin da zo kai sa na har zo shi wannan su haidu din nan haka da annan ta sai ta yanke mara jijiya a nan bayan sa jijiya a nan ibinsa ibinsa fa'at ba ta asara dani sai na dinga bin jinin sai na dinga bin jininsa ina jinin ya hatta wajen tsokar a kaza ko maliku bin dukshin sai na samu sahabiya mutumin madina maliku bin dukshin ya kama shi yanzu ya zama fursunan sa huwa akizun bi nasiyati ya rike babbar fadan ya rike gashi ya rike shi kam ya rike fa kuntu sai na ce asiri wannan fursuna na ne ramaitu ni na harbe shi ga alama jinin sa na biyu fa qala malikun sai maliku yace kwarai kuwa fursunan ka amma kuma asiri yanzu ya zama nawa akastu ni kuma ni na kama shi sai hadisin manzo Allah ya ban saraki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya tashi farauta ne ne ita ba wanda karanta ya kama ba kai kai ta bin wata bukata ko kai ta bin wata wani jirginar kai ta yi Allah ne ba wani kuma ya je can amma sai dai in ya san kana bi ba wala ya je a dukkan ala bai a hadu a kuma in karanta ya kama na san ne wannan yanzu ni na kama wannan ba fa aka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kila lokacin da ake ta rigima suka zo suka kakara wajen manzon Allah sallallahu alaihi ya rasu lallahi ni na kaza wannan kuma ni na kama Allah da duk ku ajiye shi ku ajiye shi kuma fa aka ba mu yin manzo Allah ya karbe shi daga hannun da yana gaba daya da farko manzo Allah ya daure shi a jikin rakun sa babban gani ne bayan manzo Allah ya daure shi kuma manzo Allah yana kan rakun shi yana jeje a daure a ƙasa yana tafiya da ƙarshe kuma manzo Allah ya mayawa da shi wannan maliku bin dushin din yace ka rike ya zama a hannunka har a je Madina ya zama fa aflata suhayl sai suhayl ya gudu bin rawha a wuri da ake cewa rawha min maliku bin dushin daga hannun maliku bin dushin mutum ne mai kaifin hankali da wani kariya ne fa fasaha bin nas sai maliku ne ya kururuwa cikin mutane jama'a suhayl ya gudu suhayl ayi musulmi da aka wata ana neman sa hada annabi sallallahu alaihi wasallam fasa'atul nas fakara da dina labi sai mutane su suka fita neman sa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam man wajadahu fa yadu wanda ya same shi da kisan ya kashe shi iko Allah ko wanda da hunnabi da Allah ya ne tsawa rai da har zai musulunta sai zo kuma annabin ne ya same shi kuma zai kisa ba sallallahu alaihi wasallam fa wajadahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi alam ya kasuru to shi kuma annabi bai kashe shi ba wallahi da ainihin rahmat ya halin da haka ta ba wanda yake ta shi ya hasko dan yawa shi kuma manzo Allah bai kashe shi ba sallallahu alaihi wasallam yawa asaba abu burda ta bin niyari abu burda ta dan niyari ya samu asira ba fursuna min al-mushrikin daga kafirai يقال له معبد بن وهب انا شبه معبد من بني سعد بن ليث فلقيه عمر بن الخطاب sai sai na umar ya haɗu da wannan fursunan na da shi wannan abubuwan da ya samu mai suna ma'abbasin nan sai na umar ya haɗu da shi wa kana umar sai na umar ya kasance radiyallahu ta'ala anhu ya hubdu ala qatl asba yana zaburar da musulmi a kashe ka a dinga tara fursunoni kun ga yanzu muka fara ya kasa fara illa sun ya zama to ganima ce a gaban mu da ya ga mutum da furzuna hannun da ce ne kake jira da shi eh burza me za ka yi da Allah ka saki kanka ka yi ta kawai haka sai na ya dinga sawa sai na ubar sawa na Allah za mu goje akan wannan abu ya ga sai yana zaburawa akan a kashe fursunonin nan ba mun zo tara ganima bane ko dan a je a yi kuɗi kaza mun zo ɗaukaka kalma Allah ne da kaza kaza ya hudu alaƙatul asra la yara ahada sai na umar bai ga wani ganima ba ta mutum fiye dai bai ga wani musulmi ba da mutum a hannu a shira riba ta ce illa amara sai ake kashe shi da Allah da zaka da shi kashe shi illa amara bi qatl wa zalika qabla an yatafarraqa an amma wannan fa kafin awati kafin kuma ya zamanto yanzu fagen yaki ba kuma zalla kuma ya rike ragamar abu akan cewa ko an kashe mutum a wannan lokacin hukuncin yaki yana kansa ya tsaya ta falake hu ma'abad sai wannan kursuna ya hadda shi wa huwa asiru ni batacce ne kuma ma abi burzata abi burzata ya kamo shi bai san sai na umar sa yake a kashewa a kashewa ma faqala sai shi ma'abadin yace a tarauna ya umar kuna gani kana gani ya umar yanzu kuna wata annabin karkara su wato kurin da ayyamu ko wallahi ƙarya ne wallahi ba kurin da ayyamu ba kalla wallahi wal uzza na rantse wallahi da lata wal uzza da uzza wallahi ba ku yi nasara ba ai yaki zai tashi kuma dawa yadda muke fa qala umar sai wani ce ibadallahi bayan Allah Ina- bayan Allah musulmi a tukallimu an da yanzu kana ribataccen ma ma har ka isa ma amma wato ka samu bakin yi min magana ko har ka samu bakin ko an da asinu fi aikina kana hannu sun ma a kaza sai da Umar ya kauce shi mala sai abi gudan da daga hannun abi wa fadara ma un kabu ya kare kansa ai Allah ji abe yanzu wani yanzu wani- ko ɗan tsaka ma aka ce ya kashe kuma yana da kyau wani ko ɗan tsaka aka ce ya kashe ba zai iya ba zai a mutum abubuwan da dan haka kar ka yadda ko kai ka sa baki wani bature ya ce zai baturen da yake wannan zamani karuwa ɗan daudu ya ce zai sa baki a zamanin sahabbai kai ba zamanin sa ko zamanin sarakuna masu alu wai san zamani ko yanzu zamanin da mazaje ne an gode Allah su kansu kiristocin sun ce shi addinin musulunci wallahi manyan kiristoci ne suka fasu wannan sun ce kuma marubutansu sun ce shi bai dace a dinga sa baki a cikin yaƙen musulunci da ya faru ba yaƙin 'yan ta'adda daban ba wa'annan na 'yan ta'adda 'yan tamore ba barayi ba su ba yaƙe-yaƙen sahabbai da na musulunci sun ce bai dace a saboda shi musulunci addinin mazaje ne haka suka ce shi kuwa kiristanci addini ne na kaman masu halin mata to kuma sun faɗi gaskiya annabi isa alaihi salatu wa salam tare da girmansa a wajen allah tare da rai ne mace ce kawai a jikinsa ba namiji mun yi wannan a tafsiri manin sai da maryam ne a jikinsa kawai ina ubansa kusar sai rai sai ruhi na allah ma'ana ruhin jibrilu alaihi salatu wa salam hakika muhammadiya yanzu annabi isa mace ce kawai a jikinsa manin mace ce kawai a jikinsa babu manin namiji namiji shine mai kuka shine mai tsaki shine mai kaza kaza amma sai ga ita san dan nata ne ma ba shi da kirki shine mai daga amma tana fata tana tsari a sama ko kashi ma take aiki shoyi ne masu kana da su ai magani ne haka mun gode Allah da haka mu ma ubangijin mu ubangijin mu ba mutum ne ba namiji bane ba shi alice shi ubangiji ne daji ne mujarrafi tabaraka wa ta'ala ba zati ne mujarrafi amma mu ma sai Allah yake mana hukuncin mace dan mun yi laifi sai ta ai iblis ne ya fatar da mu mu wai ba mu da wani laifi namu na kanmu mu ba shi kanu ne a kanmu ba a'a shi ɗan ne yake fatar da mu mun gode Allah wannan yana da cikin rahama Allah wannan hukuncin mace ne duk laifin da ɗanta zai ko tsatar duniya nan zai zace ai ai shari'a ta ba ko kuwa a ai kishoyin da ne suka yi man magani Mana dai shi ba ya da to mu ma haka wajen ubangiji mu wai ba mu da laifi na kanmu saboda kalimofi ne mu ma shi ɗan ne ya fatar da mu to kamar ne mugabara ce to kaga yanzu abin da suka faɗa din nan musulmi suna nan sanar da wannan magana dan haka annabi Isa yana daga cikin hukuncin sa in an mare ka da hannun da an an mare ka a hukuncin hagu ka juyo hukuncin da ma a tsara mare sai ne sai tafiyar da ya tafiyar sa mutum ya kashe a kashe an ya tsara ji a yaji a ɗan shirya shi kaza kaza a a shi musulunci a a da musulunci da shari'ar annabi Musa wayannan duk suna da namiji a cikin su duk da wasu shari'a Allah ce amma dai suna da namiji a cikin su don haka sahabbai dan suna mazaje ne wayannan eh kaza kaza kan mutum ya ce kan kuma mutum a wannan zamani ce zai dinga yin koyi da su da zai ta kashe mutane ya ta kashe musulmi wayannan kafirai suke yawa kuma kafiran da suka yaƙe su yanzu dai badar ce ko yanzu dai badar ce ga abin da ya jawo yanzu ta abu da aka yaɗa waye ya zo da za a ce ai annabi ya fito annabi da ya fito kayan su ya fito bata duk kuɗin su ne kuɗin gidajen su ne kuɗin kaza duk dai farkon wannan tarihi ba za a ce an koya mutane yaki ko an koya mutane ta ta shawa'a muna maganar mazajen mu muna tarihin mazajen mu kuma wa'anda ba a zalimai ba ne أعزة على المؤمنين أذلة على الكفر فكانوا سوء بلي أبقى لك راح قولي يرضان كيدا الفاعلي ده كذا كذا كذا أنا كنت كمان بسوق حتى cikin mu ne amma an suka haɗu da kafiri ko fasiki suka haɗu da shi sannan za a ga girman su iko Allah malamai suna cewa yanzu an canja wannan aya za a ga mutum ya fita kafar turai lako lako kaza ka ya zo cikin yan uwansa mumine ko cikin sanne ya dinga girma haka mu ma yan uwan namu na Allah din za a ga in sun fita cikin bankiya haka za abokai ne ai ai so ake a zama daya ai so ake a dan faɗi magana ta ta hada tsakani amma mu kuma an suka kama mu sai Allah ya ji tausayi duk hukunci da zagi da wane ne sai an yi mana kakka zama haka ka zama mai sauki mai kankan da kai mai kaushin hali ga 'yan uwanka wani amma mai kaushin hali ga fasikai da aka Allah ya ya faɗi shi ba haka ba to alama tana nan ba ba ta taɓa ce ga baki idan ana tarihin sahabbai irin wannan sura ba su ta cikin fasara ai je na mu ya kauce shi kawai take a nan ya fille man yau kuma za ka ga wa'yansu gashi nan suna ta kakkashe musulmi suna ta ai koyi suke da sai na umar ko koyi suke da yadda a ji ai ko koyi a ko ba mu suke ba yadda umar da sai na abokan yake ce masa jabbarun fil jahiliyyati qawwarun fil islam kai ne mai aurin kai a jahiliya yau kuma kai ne rago a musulunci kamar umar da kan musulunta ma ragon kaka ta gani رضي الله تعالى عنه عايش كده سيدنا عمر كشيش ثم اعتذروا من ابي بردة اضرب بنوكه يبكي بيرزا ويقال akwai ruwaya kuma ana cewa inna ababu da shi ababu da ta ne ka sanar da kace mutum da kansa wannan an amir bin sa'ad an kawo daga amir dan sa'ad kana yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalla da kana amsa Allah ya ce la tukbiru sa'ada kan ku gaya wa sa'adu ina a fi wa sa'adu bi kasu da ake da kashe ɗan uwansa akwai wannan yaro da sa'adu ya yi kuka da mazalla ya tsayar da shi ɗan uwan sa'adu ina a fi wa sa'adu shi ma yana da station da gaya a wadda mazalla ya kan ku gaya wa sa'adu bi kasu da ake an kashe ɗan uwansa baya ya kasu da kulla a filin wallahi ko gaya ma an kashe ɗan uwansa duk wannan sun sunan da ya kashe wannan sunan da ya kashe har kuma an yi sanyi sannan ya salla ba wannan an yi haifi na abi kafiri ala ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ce la ya ta'ada ahadukum asira bayan kuma yanzu ga ga fuskoni an yi fakin din su ga ganima an tara duk masu neman kafirai ma sun dawo kafiran ma sun gudu kuma yanzu duniya yaki ya jefar da auzara yanzu yaki ya tsare kuma ya manzala kuma tun da yaki ya tsare kuma yanzu kuma ga shi kowa hankali ya kwanta ko ka a ƙara kashe wani kursu kan wani la ya ta'ala kan wani ɗaya ɗan ya yi bayaniya ya ba da kursunansa ga ɗan uwansa sai ka turbu ya kashe shi ka ai wannan kalan ma kuke til asra yadda aka zo da kamammin nan shari'a zalika sa'adu bin mu'az yayin da aka zo da mutanen da aka raɗau wasu to sa'adu bin mu'az kamar sai na asar sai ya ki wannan hankalin ran ya faɗi faɗa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya aba amr ya kai baban amr ka annahu shakka alayka al-asra kamar wannan mutanen da aka dauro ba ko ba haka ko an yi uzuru a ce an kamo ala na'am ya rasulullah wallahi ko ya rasulullah kanat awwala wasa'ati wannan shine farkon yaki da muka yi na Allah in ta kaina da muka haɗu fiha mu musulmai wal mushrikuna da kafirai fa ahabantu sai na so an yi zillahu Allah ya duka ta su a kashe kawai kamar mu ce ba ana muna neman mutane kenan ko muna neman kuɗi kenan a san Allah muke nema tsagwaro a kashe su kawai abinda na so kenan ya rasulullahi an yi zillahu wallahu Allah ya tsafkanta su ويسكن فيهم القتل أيوة يتكفى حتى إذا أفقنتم أحكم أيوة يتكفى عسلكما سوف شدلوا وساقطوا على دوركما حق الله تبارك وتعالى وكان النصر بن الحارث نصر بن الحارث كافر لنا أصابه البلاد البلاد اللي أوش غريبة أوش يومئذ na san da halin din nan za a kyale shi ba shaytani ne a maka ba na wasa ba dan jarida ne amma ba ta alheri ba shi yake zuwa matafiyi ne yana zuwa Siriya Bizanta kasar Rumawa ta Laraba ma yana zuwa ma kasar Turawa ma gaba ɗaya sai je ya siyo jaridodinsu magana jari littattafai na labari sai ya zo ya tara mutanen maka ya ce musu ya karanta musu ya ce abinda Muhammad ya ce shi ma zakuni ya yi shekaran da a banza ni ma bari karanta musu wa qalu asatiru lawalina da saba to nasu kenan kaga ya yi shekarci kala kala to kaga yanzu wannan ai ba za a kyale shi ba ubangiji na azimu aikin wanda ya shaƙe masu Allah sallallahu alaihi wasallam cikin haba shi ma wannan Allah ya sa an kamo shi don wanda wanda ya shaƙe masu Allah sallallahu alaihi wasallam da hadida a sarki da sai na bakar su ne